a wancan satin mun kare wani babi wani babi mun kare wancan satin an fara shi ne mu wuce babu salatu ala nabi babi mu zan mu tashi babi na 280 da da daya 200 da babi na 281 babu yake cewa man zukira inda hunnabi wanda aka ambaci annabi wurin shi bai yi salati ba ko a cikin wannan babu mun kare ruwaya ta 644 da 645 da 600 a zan mu tashi 645 haka ne zan mu tashi ruwaya ta sisan karansen inda ya ce man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi ashara karanta ruwa yake
حدثنا أبو نعيم
حدثنا إبراهيم بن موسى
إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل
إبراهيم نندي شيدي من صلاني هو قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدا صلى الله عشرا wannan ruwa mai dota ne ko can ba mi da ko da wannan nan ruwa ce wadda musulmi ya hudo ta daga cikin asabu sunan abu dauda da nisa'i da tirmizi asabul masalil ahmad ya hudo ta kenan ruwa ce sahihiya dai ta mi da ta salati yuduman salla alayya wahidatan duk wanda yawa annabi sallallahu alaihi wasallama salati nawa aya sallallahu alaihi ashara Allah zai mai guda goma inda muka ce a kaddara ɗayan aka ba ai ba ka san nawa ladan nawa ne ba bane Allah zai ma guda goma kenan man salla alayhi duk wanda ya salati a gare ni wahidatan aya sallallahu alayhi ashara Allah zai bai salati salati har so goma can baya duk bai bayani akan salati da siga da mene da mu wuce wani ko nan dai ƙarin falalar salati ne ce wanda ya mun salati dai Allah zai mai goma sai wannan ruwa ta gama da zai karanta ita ma mun yi ta sake mai dota ne wannan ruwa da zai karanta ta 646 daman ya yi ta a 644 mukarrara ce ko? ruwa ya 644 ita ce sake mai dawa a 646 kenan ruwa ya ce mukarrara sai ce
قال حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا بن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن جاء رباح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر فقال آمين آمين آمين قيل له يا رسول الله ما كنت تصنع هذا فقال قال لي جبريل رجم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما لم يدخله الجنة قلت آمين ثم قال رجم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يكفر له فقلت آمين ثم قال رجم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه zikirtu ذكرت عنده ذكرت rage mal zikirta inda hu رجم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليك فقلت آمين wani ruwa mai ta ta nawa zikirtu au zikirta dai ya zo dai mai ta ta ruwaya ta 644 ko sai san karanta ka sake mai dota ne sai dai ruwa dai ce abin guda uku nan masu ne ruwa ce dai sahihiya ko can ba ma mai bayani a kanta daga cika sabu sunan sun hudu ta ruwa ce dai sahihiya sai a wannan ke sake bido ta yace hadasana Muhammad ibn Ubaidillah qala hadasana ibn Abi Hazim an kasiri shi kuma kasiri yace yarwihi an Walid ibn Ribahin daga Abi Hurairah Abdurrahman bin Sahar ad-Dausi an nabi sallallahu alaihi wa sallama qala annabi sallallahu alaihi wa sallama yace ko kuma yace annabi nabi sallallahu alaihi wa sallama raqa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ramama na raqa ya hau annabi sallallahu alaihi wasallama ya hau raka ai ya hau can cikin isra'iya ne ce autar ka to raka kenan ya hau annabi sallallahu alaihi wasallama raqal manbar ya hau manbari manbari wannan wanda ake hawa ai hudu ba da zai hau manbarin faqala sai annabi ya ce amin amin amin sai kawai abinda bai saba ba sai aka ji haudi annabi zai hau manbari sai ya ce amin so nawa so uku da ya ce amin so uku ƙila lahu ya rasulillah sai sabai suka ce ya manzan Allah ma kunta ta suna a haza ba kasance ba kana aikata wannan abin da ka faɗa yani aka yi? a washin da yani muka yi annabi? muje annabi ne? ya hau mambari ko? asuwan yadda zai hau mambari sai ce kenan so uku shi ne nan raƙa muka ce hawa annabi zai hawan bari sai ce amin amin amin kawai sahabai suna zaune sai suka ce annabi zai hawan bari ya ce amin amin har su uku ga ruwaye waccan mambarin annabi mataki uku gare a matakin farko da yawo sai ce ni amin annabi ma sai ce ni amin ana uku ma sai ce ni amin amma dai ga wannan ruwaye sai suka ce annabi ya hawan bari ya ce amin amin har su uku ko kenan sai ku koma wacce ruwa sai ta kusanta mashi mambar annabi mataki uku ne a matataki na farko yace amin annabi ma yace amin ana uku ma yace amin da ya tsaya kila lahu sai sabai suka ce mai ya rasulullahi ya ma'aikin Allah ma kunta tasna'u haza al'adaka ban kasance ba kana aikata wannan abu kana aikata ne in zaka ma bari kace amin amin to sai faqala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ga sababin da yasa ne wannan abin shine ce faƙala sai annabi ya ce a lokacin da na ce amin ƙalali jibrilu jibrilu ne ya zo mini da na hau mataki na harko na ce amin na biyu na ce amin na uku na ce amin ƙalali jibrilu jibrilu ne ya zo a lokacin ya ce mini ya ce mimmi ragima an ku abdin adaraka abu waiki au adaki ma ba lamiyar hulujanna in aka ce kalmatin ragima anfin me za ka ce kenan an turmuza hanci ko kenan ragima lasaka bitturab kamar an dirmuza hancinka da kura shine rigima amma dai a kar maganar laraba ne suke faɗin wannan me yake ne rigima aku an kaskanta kenan ya kaskanta an kaskantar da shine rigima amma dai a fasarar rigima an kun an dirmuza hanci kamar mutum kamar a hausa in kai wani abuwa sai a ce kai wani ka zube kenan ka kaskanta ko kenan shine rigima an ragima anfin ya kaskanta ko kuma an dirmuza hancin shi da ƙasa shine ragima anfin wane abdun bawa adraka abuwaihi ya riski iyayen shi guda biyu inna shi da babansa aw ahadu kuma ko ya riski ɗaya daga cikin su ya riski inna da baban ko kuma ya riski inna ko kuma ya riski wa baban lam yadkhulu janna bai ba abinda zai shiga aljanna yanar bai musu ba abubuwa na ikisali na kirki wanda da har sababin wanda zai samu shiga aljanna kenan ya kaskanta amin ta farko ya kaskanta jibril ya cewa annabi ya kaskanta wane wanda ya samu innarsa da babansa ko ya samu ɗaya daga cikinsu suna rayu amma dai bai kyautata musu ba kyautata da zai samu shiga aljanna da an jibril ya ga annabi wannan kultu amin annabi ya ce sai na ce mi amin amin ta bi sun makala kuma sai jibril ya ce rigima amfin ya kaskanta an durmuza hance shi abdul bawa da hala alaihi ramadan ramadan ya shigo a gare shi ke ne samu wata ramadan ya shiga ramadan lahiya shilau lam yi gafar lahu ko ba gafarta mai zunubin sa ba domin ai wata ramadan wata ce da duk komai dai tangartaka da kaza da kaza da ka ka san ko kai ibada da a gafarta ma kenan shi ne jibril cewa annabi duk wanda ya samu shiga watan ramadan ko bai aikin da za a gafarta mai ba shi ma ya kaskanta an dirma zahantin shi annabi da ya ji wannan sai ya ce mi amin na uku kuma sun makala ya ce rigima amfin an dirma zahancin mutum wane ne zukirta inda wanda aka ambace ka gurin shi falam yusalli alayka bai salati akan ka ba fa qultu amin sai na ce amin kenan wanda aka ambaci annabi sallallahu alaihi wasallama bai ce ba bai yi salati ba to wanda shi ma ya kaskanta kenan kaga wannan ruwa da waccan da bambanci lafazi ne manta amma dai abubuwan duka su ne na farko wane ne na farko wanda ya riski inna da babarsa da rai ko riski daya bai kyautata musu ba har ya samu shiga aljanna wannan ya kaskanta ya kaskanta an dirmuza hancin shi ga ƙasa jibril ya gaya annabi annabi ya ce amin na biyu a na biyu wanda ramadan ya same shi ramadan yanzu sauran wata uku da kwana kaɗan ko to sai da samu shiga ramadan ko ka samu shiga ramadan ba ka yi aikin da za ka samu gafara ba ka kaskanta kai ma an dirmi hancinka na uku kuma wanda aka ambaci annabi bai yi salati ba kenan wannan guda uku wani hadisi da mun shi a ruwaya ta 644 ko ba sai mun komo sharhi ba sai mu je gaba hadisi na 647 sai ya ce
قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آ- آل طلحة قال سمعت ركيبا أبا رشد عن ابن عباس عن جويرية بنت الحارث بن أبي ذرار أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها, عندها وكان اسمها برة فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية فخرج وكره أن يدخل واسمها برة ثم رجع إليها بعدما تع- بعدما تعالى النهار نهار وهي في مجلسها فقال ما زلت في مجلسك لقد قلت بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت لو وزنت بكلمتك بكلماتك وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه وزنت
وزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسي وزنة عرشه ومداد ومداد أو مدد كلماته
wannan ruwa da zama karanta ruwa ce buhari muslim ashabu sunan duk sun hudo ta kenan zai gane ruwa ce mai sahihiya da dama ashabu sunan ibn maja tirmizi nisa'i muslim da wadawa duk sun hudo wannan ruwa wani babi ne muke a adawar furat muna babu addako diyama zancen addu'o'i da salati da zikiri da zikiri to sai kama wannan hadisin wannan hadisin malamai suna ce mai azikirul muda'af azikirul muda'af zikiri wanda ake lullumka mai lada kenan a duk zikiri in kai zikirin da za a baka lada biyar shi wannan limkin ba limkin zikiri shi yasa malamai suke ce mai azikirul muda'af ibn al-qayyim jauzi shi ma yana cewa haza zikiru san ma zikiril muda'af zikiri wanda ake lillillillim kamil lada baitin buhari a cikin nan adabul mufrad ya ma babe na azkar kala kala ya ma babe na salata annabi to a ƙarshe sai zuba da wani zikiri wanda shi zikirin nan kusan alada duk yahi sauran zikirin da suke gaba lada kuma da ya kare shi a gaba sai yake kama wata addu'a wadda a addu'a ita ce ita ma gaba don wannan malamai suke cewa wannan zikirin da zama karanta zikirin ne almudaf zikiri mai lillimkin lada kuma ya zo da siga daban-daban kamar yadda zama gani sai dai abin da yake faɗa duka ɗaya ne sai dai siga shi ɗaya ne wannan ruwaye ta zo ga mata annabi sallallahu alaihi wasallama umul mu'minina wadda ake ce mata juwairiya juwairiya ɗaya ce daga cikin ummanal mu'minina mata annabi sallallahu alaihi wasallama ita ta kasance abida ce kullun da sahi in ta yi sallar asuba ba ta tashi daga gurinta har sai annabi ya wuta ya majalisi ya komo har sai bayan hansi take tashi a cikin gidanta ta yi wani ɗan guri masallaci kamar masallacin ta gurin ibadata daga an yi sallar asuba kullun tana nan kamar misali tun sallar asuba juwariya ba ta kusa sai wajen karfe goma sai hansi ya ɗan kamar yadda zama ganci wannan ruwa to mu je hadisi ya ce mu je tare aliyu ya bamu ya zanta mana hadisi shi kuma yace hadasana sufyanu sufyanu kuma yace hadasana muhammad bin abdurrahman maula dalhata qala sami'tu kariban abara shidin an ibn abbasin daga abdullahi dan an juwairiya daga juwairiya diya kharisu diya abidara juwairiya diya diya kharis diya abi muka cewa cikin juwairiya umul umul mumini ya aka annabi ya aure ta wani yaki
kama mai uwanta farsa eh
an kama yan uwanta farsa an kama yan yan uwanta
wani yaki yau an yaki da kwai uhudu da kwai badaru da kwai da kwai da kwai da kwai wani yaki mu yi tarihin ta a karatun waɗaya na ko to mu koma sama kada sama sama juwairiya ita ce juwairiya tana ɗaya daga cikin matan go- mata goma sha ɗaya na annabi sallallahu alaihi wasallama sunan babanta alharis bin abi dirar alharis bin abi dirar ake ce mata wa juwairiya amma dai asalin sunanta ba sunanta ba juwairiya sunanta barrata sunanta barra miye barra minal birri kamar kirki kama iya cewa mace barrata namiji kuma a ce mai barra don haka da sa mace sunan barrata kenan el kirki ko mutum ne kirki ko aka sa namiji barra kenan na kwarai diyar kwarai barrata kenan diyai kwarai ko diyai kirki ko namiji aka sa mai barra kenan dan kirki ko dan kwarai kenan ita zuwairiya sunanta ya sunanta annabi ne canza mata suna sai mai da ta juwairiya me yasa saboda kamar a yi kiran mutum a ce mai dan kware ko a ce mai dan kirki har ya tsarkake kai shi kawai a ce aka ce masu ranka dan kware ko dan kirki yana aika yi ba za ta zaku kenan ka tsarkake kanka da wani annabi sallallahu alaihi wasallama ita da tana gurin mutanen da sunanta juwairiya mu da wasu da muke cewa zuwai ko zuwaira ko to dide ko zuwai ne ko to ba zuwai ba take sunanta juwairiya asalin sunan juwairiya ba zuwai ba ba zuwaira ba ba jori ba juwairiya mun gane to muka ce a juwairiya sunanta barrata ya me barrata el kirki ko el el kwarai in namiji sai a ce mai barra dan kirki ko dan kwarai sai annabi ya ce ya sauya mata suna ya maida ta sunan ki juwairiya a musulunci kenan ana iya canza suna ko ba ita za a musulunci ana iya din sunan ka ba na kirki ne ba a canza ma a sake ma wani suna da wannan kuma can cikin sahih buhari zai ga da kai yayi babe ma inda yake cewa babun tahawilin ismi ila ismin ahsanu minhu canza suna zuwa suna wanda ya shi kyawu a can buhari sai ka labarin zainabu binti jahash hadisin abu huraira kenan ita wannan juwariya ba ita kadai ce ba annabi ya sake wa suna ita wannan zainabu binti jahash ma wannan mata na sallallahu alaihi wasallam gune ita ma asalin sunanta barrata ne annabi sai mata suna a can buhari ya kashi kenan ita ma he annabi sai mata suna ya sa mata juwariya abin da zai gane dai anan a suna zamanin manzon Allah da kai sahabbai kan mata kan maza da dama wanda yi ya sauya musu suna amma dai canza suna da ake yi ila ahsani minhu ba kawai ba ka kwana biyu da wannan suna yake ce bai yankon sake yi a kamar amma wani suna dai bai yi ba na uwaye da kakanni ka gane ana iya sauya ma kamar zamanin kamar zamanin Umar bin Khattab ne da muka ce yana ta sauya sunan Muhammadu eh yara zamanin Umar bin Khattab zamanin Annabi yana raye da ko yaran da aka sa musu Muhammadu sai Umar ya kamo ka ce sunan ka Zaid me yasa saboda kama an cewa muhammadu kuma zamanin an muhammadu ne kaji muhammadu wani yaro ne mai jigili yana wani bana kai kaza kai kaza to da ikiramin da girma wanzan allah sai ulbin haɗa mai sa da ake sake musula amma duk da wani a zamanin da wani a labarin sahabai da yan sahabai zaka ga babu muhammadu muhammadu sosai da kwai su amma dai ba sosai ba sai wani dan asma ubintu umaisin dan abubakar siddiq ai shi ma a hajjatul wada'i aka ake shi a sai muhammadu to ita ma wannan jawariya ya sunanta Allah to barra ya aka yi barra annabi a auri barra ko ya aka yi annabi a auri juwairiya labarin auren annabi sallallahu alaihi wasallama da juwairiya labarurka ga malaman sira ya zo da dama amma da ika gama labarurkan duka sai su gama masu zo daidai annabi sallallahu alaihi wasallama a shekara ta shidda ko kuma shekara ta biyar an samu sabani annabi sallallahu alaihi wasallama ya je wani yaki wanda ake cewa ya gemi a shekara ta biyar ko shekara ta shida wani yaƙi annabi bani gaza wata bani mustalikin inda ana aka yi ayatul istiki na aisha a nan ayat imama ta sauko a nan a nan a nan duk aka yi abubuwa dama gaza wata libani mustalikin ko bakin mustalikin ana ce mata mustalikin mustalikin gaza wata libani mustalikin shekara ta biyar ko shekara ta shida ko kuma ana ce mata gaza wata muraisi muraisi amma dai muraisi sunan inda suke shan ruwa ne ita al'ummai amma dai sunan da su famin ana ce musu bani mustalikin fami na zuwariya bani mustalikin bisad bani mustalikin kenan kuwa ji ba a sira samun gazawatar bani mustalikin an yi ta shekara ta nawa bisad yawa mustalik kamar zakar wata mustalik kamar zakar mustalik hadis sai ka yi lam yawa yawa gazawatar bani mustalikin an yi ta shekara ta nawa ta shida ko ta biyar me sababin gazawatul mustalikin sababin gazawatul mustalikin su bani mustalikin wannan suna can kududu jidda kusan jidda ba su kai madina ba su kai maka ba sai suke so su zo su fadawa musulmi su yake su suma kamar sai shi wannan shugaban nasu mai suna harisu bin abi diran sai yake tattara rundunoni yake shiryawa zai zo ya yaƙi madina sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya ji labari da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji labari sai aika dan aike ya je ya gani abinda bani mustalifin suke shawara su zo su yaƙi madina haka ne ko ba haka ne ba dan aike sai je ga tabbatar haka ne da ya zo sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce eh haka ne bani mustalifin suna shirye-shiryen su zo madina su yaƙi annabi to annabi sai ne sai ya afka muskan su afko su suna shirye-shirye arin suna shawara dai mu zo mu yi kaza mu yi kaza to annabi sai ya je afka musu sai je yaƙi su da annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suka je suka yaki bani musalike suka samu babban nasara a kansu suka samu ganima ta kirki suka kama su prison kegel duk aka zo da su yan bani musalike duk aka kamo su su da yawa raƙumai ma da aka zo ganima da su sun yi dubu kan kaya kan ne duk aka kamo su Allah ba sa suka gewaye su musulmi suka zo da su da Madina da ganimomi sosai bayi kadai mata wajen 200 ita zuwairiya tana ciki mijinta an kashe shi a can mutum goma a kashe a yaƙi na kotan kafira amma ni sauran kawai kama an kamo su ne an zo da su to sama sama sai ka doki abin kama kana gani a tv muka ce gaza annabi ya samu labarin ne za su yi me za su yaƙe shi ko sai aka yi me sabai sai suka suka rigaye shi ko da suka ji kuma allah ba su nasara kuma suka yaƙo su suka samu nasara suka samu ganima mai yawa to ga tare sun komo mi za su komo madina to a hanyar komowa madina a nan an yi waƙi'a da dama mun komo nan mu ida zancen shawari a hanyar komo wadda kawai ayoyi da dama da suka sauko kama a inda a yi ta rikici wannan rikicin ayish ta zo wannan rikicin ayish ta zo wannan rikicin ayish ta zo a komowa daga madina a komowa daga yakin bani musulmi zawa madina amma dai zaka gane karatun da muke na juwairiya ne kenan ita juwairiya tana cikin wannan sabi bani mustalikin tana cikin wanda aka kamo kamar bayi wanda an ci yaƙi an kamo su na bani mustalikin ita juwairiya amma ne kuma ita juwairiya ya wace ce ya sarkin gare ce da ya harisu bin abidira shi ne sarkin na bani mustalikin kenan an kamo juwairiya da a kamo juwairiya sarki ne na tashi bai zo ba amma dai an kamo ta mata majin ɗari biyu a kamo kuma cin kayan gani wani yaƙi sosai da aka zo aka raba ganima in an zo ganima a babu jihadu a maimakon gama ake maya kama ya karawa musu ganima to duka aka zo a labarin wannan sai ta fado da aka raba ganima sai juwariya ta fado gurin wani sahabi wanda ake ce mai sabit bin qais bin shamsa shammas sabit bin qais bin shammas kamar da aka raba ganima yaki juwariya sai ta fado hannun shi ita sabit bin qais bin shammas to shi kuma ita kuma mai matsayinta a'a ka a zo bai wa mai matsayinta mai rama ce ɗaya sarki ce ko mai kyawo ce mai kwarjini ce mai hikima ce kuma zakiya ce aisha tana cewa duk wanda ya ga juwariya ko namiji ko mace sai ta shiga nan shi don kwarjini da allah bata aisha da jallawa ana to da wannan shi wane sabi ta kawo kan shi sabit bin kais sai ta juwariya ta ce ni mai rama ce ni ya sarki ce ni kaza ce ba na tsaya ba zaman to baiwa ka yan tani sai shi wannan sabi ce ba zan yan taki sai dai miki makataba me makataba ɗora kuɗi ta biya a sike ta sai ta ce ta yarda ita kuma muka ce mice ce gobe ki mayar ma kuma mai kaikin hankali ce mai mai kaza duk wannan ta ce ta yarda da wannan amma dai a lokacin na wa zai kakunan ai babanta yana can babu ba waya ba za a ce baba zo ko kuma su an kuzo kenan madina ne sai ta tashi joyariya ba tsaya ba ko ina sai ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama ta ce assalamu alaikum da ta je gurin annabi sallallahu alaihi wasallama kawai ta ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka muhammadur rasulullah sai ta shiga musulunci bayan ta shiga musulunci kuma ta mai annabi sallama bai ci wani ta ce annabi na zo ka taimake ni yace wani taimako ta ce ni mai rama ce an kamo ni baicin an kamo ni kuma ni ba zan tsaya yi bauta ba ni mai rama ce kenan an dora wanda aka ba ni ya dora kaza ka kawo a bashi shi kuma ai Allah da hikima shi na taya da komai wata hikima ce Allah so ke hutu a ta wannan macen sai annabi da ya kalli annabi ya ce mata kina san abin da ya yi wannan alheri sai ta ce eh sai ta ce to zai ce in kin yarda zan aure ki saka abin ya ya mata girma eh ta karci gaba mera mata zama mera man mera mai a ƙarshe dai annabi sallawa alaihi wasallama a nan ta yare aure ta biya sadakinta sadaki mai tsoka mai ƙarfi ana cewa wajen ukiya 100 wasu ce 40 yadda ai tana alfahari ma yadda sadakinta amma ta manzo Allah ita ce wanda aka biya sadaki mai tsada sosai tana alfahari da wannan kenan nan kenan sun shirya ko ta shiga musulunci annabi ya aure ta zai aure ta ko to daga can kuma shi babanta wane harisu shi zai zo ya kwaso raƙumma da dama zai zo ya bada ya fansanci mai rama shi haris da ya zo kusan shiga madina ya kwaso raƙumma da yawa a cikin tafiya ai makiyayi ka kwaso raƙumma cikin gauga ai suka gau an sira kuma sun burge ka a cikin wanda kwaso kawai sai wa sira kuma bi suka burge shi a cikin wanda ya kwaso ɗin tun da mai kuɗi ne ya kwaso raƙuma wajen ɗari sai gawa an sai raƙuma sun birge shi a ciki wannan raƙuma da suka birge shi guda biyu sai kan yi shigo madina sai wajen aƙe sai ya ɓoye su a tsakanin dutse da dutse ya ɓoye su ya ce wannan bana kai su ba don sun birge shi amma dai ba wanda ya san ya ɓoye wannan raƙuma sai shi sai wa sai allah ko bai ga kuwa ba ya ɓoye su sai zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na zo in fansanci diyata ga wata ruwaya shi bai san mace shi ta ba da sai da aka kira ta ba aka ce ta zaba ko ita ko manzon Allah ko shi ko manzon Allah ta zabi manzon Allah gan baba eh to bai ci wannan duk da wannan ba kare ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa ina guda biyun da ka koyi ina wahayi tuni jibril ya ga annabi ina guda biyun da ka koyi na kuma to kaga shi ya san ai ba wanda ya san ya koye shi eh ne ya koye cikin wani wannan koramin duwatsu tsakanin dutse da dutse ya daure sai boye da ya ji wannan ya san ba wanda ya ga annabi wannan magana tunda shi ɗaya wannan ba zamanin salula ne balle ya ɗauko a aika ma sai ya ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu annaka rasulillah sai ya yi mi sai ya musulun ta shima to kenan yanzu mai aka samu joyariya ta musulunta amma dai da kwai frizon da kwai wanda bayi da dama 'yan garinsu ‘yan uwanta da aka kama an raba tsankanin sahabai ko wanda an ci su daga yaƙi to sai sahabai al'ansar wal mahajiri kai yanzu annabi ya aure juriya kai kuma can ka kama wani tantan inda kai ka kama wani karanta kai ta wani kuzan inda kai ta wani menene eh eh ya ai kai ma abu baiwa sarakuta ta shiga da annabi ko kuma kun yi mi ko rike can wanda ya rike kuza wanda ya rike tantan wanda ya rike wanda ya rike a sai sabai ansarul muhajiri da wannan ya saki wannan ya saki wannan ya saki wannan ya saki kan ajiwa mutanen juwairiya dukkan su an salame su dalilin ita daya kaga hikimai eh da an anta su da an anta su da wannan aisha take cewa fala na alama imra'atun kanat a'zama minha barakatan ala qaumiha ba mu taba samu wata mace wadda take da ka ta kawo albarka a cikin mutanen ta kamar juwariya kenan an shi an ci garin ku yaki gaba ɗaya an kamo ku an zo za a maida ku bayi saboda ke ɗaya duka an sake su an yanta su kuma an girma masu sun zama to sadakan annabi da aka maida musu kan su kuma duka wannan al'umma ita shiga musulunci na bani musulmi kaga niyyar da suka yi na su yi su yaƙi annabi kaga Allah ya sababi da sababi aka zo aka aure ɗiyar sarkin kuma duka suka zo suka shiga musulunci wannan baban nata ya zauna da shi aka yi ta fito hata da shi da annabi sallallahu alaihi wasallama juwairiya ta zauna lokacin tana shekara ashirin ta rayu har zamanin ma'awi bin abi sufyan sai a wannan lokacin ta mutu ta yi zamanin usman ta yi zamanin ta yi zamanin abubakar umar usman ali sai ma'awi yana halifa ta mutu a madina marwan dan hakam ya mata sallah kaga dai ta ka albarka gani ga al'ummata to kaɗan daga tarihin juwairiya muka ce mace ce mai yawan zikiri kullum kullum ba sallah asuba sai wajen karfe goma to a wani yaƙi a yaƙin nan da koyar shi da zamu doka a wani yaƙi ne da wani yaƙi ne to a gazo da wani mustalikin an samu wa'ansu abubuwa da ya abu da midami da me da ko ayu da suke ta sabga an yi taba gwarmaya kan da a lokacin da za a komo ga da wanda bane mustalikin kazafin aisha ya azawa daga yawan yaƙin na juwairiya bai ce kazafin aisha ba ayat taimama shi zaka Allah hayar ayat taimama a diba ne kake diba ne kake to kazafin Aisha a komawa ne ayat taimama a nan ta sauko kuma fa jazakallahu khairan yaquluna la in raja'na ila al-madinati ai ta yace gaza nabi sallallahu alaihi wa sallama bane mustalikin fazdahama nasu fil ma'i fa kana bi man izdahama alaihi tikatari wa tako to na farko muka ce aya uku nan duk annan ta sauko aya ta farko muka ce wace aya taimama annan ta sauko aya taimama wannan in arsa ruwa aya taimama tunda na farko kan ai wannan aya taimama ya aka ta sauko lokacin Aisha ta yade ya aka aya taimama ta sauko inda aisha ai ta daure ta tseda su ko ta tseda su ta tseda rundunar gaba daya sarƙe saboda sarƙata inda har tana zamne annabi yana gurin da ya ta da kai abubakar ya zo ke sukata da wannan baban tseda ta kin tseda mu kin tseda mu ta kasa magana kar ta kusa da annabi ya tashi daga bacci da sai da ta tashi aka samu abin kuma sai ayat ya mata sauko sai sabai suka zo suka ce wannan albarka ku ce ku ila abubakar kenan wannan tseda ta aisha sai ta yi sai ta ka albarka sai aya taimama ta zo in ba ku da ruwa ku yi taimama eh to a nan ne kuma a komowa daga ni bani mustalibin ai su mata suna cikin mi kubba hodash cikin film da muke gani wannan rakumi a mai ruwa sama ai mata a cikin nan suke kenan aisha a nan ciki take to da sahin nan an waye gari dogon tari kowa sai kisa sama sama tunda kisa ce ma'rufa ai da sahi an tashi an aza aisha tana yarinya ne ba yau ni gare ta ba an aza tana cikin mi tana cikin darbuka hodash ita ko bata ciki ta tan ta yi wata biyan bukatar ta sai mai jan rakumi sai mi sai ja soja suka yi aisha an ga an barta aisha da aka barta sai ta zo ta dan kwanta ko da ta dan kwanta in za ta yi ta yi runduna yana barin wanda suke tsaya ba suna tattaro abin da aka bance an bar sahabi safawan shi yake zawa baya da ya goma ya ga aisha ya gane ita ce inda yake cewa na santa kan aya hijabi ta sauko ya ce ina lillahi wa ina ilaihi raji'un bai kalle ta ma sai ba ta taguwa ta hawi shiga bai jata har ya zo madina kaga anan su abdullahi bin ubay bin sula suke kazafin nan to me yasa su abdullahi bin ubay sula suke wannan kazafin nan da mun sun yi wani laifi a can bane musulmin wani laifi suka yi sun yi wani laifi ne in an zo madina za su sha wahala kuma sai suka ga wanda akso in ta aisha sai suka juye wai su rama wani laifi ne suka yi ai lokacin nan su bane musulun lojan kumowai an yi yawa ga sojan da suka tai sahabbai ga ganimar da aka kwaso ga rakunman ga prison inda aka kamo yan kasan kaga mutane da yawa ne to shi kuma ta yi daji ai sai an zo ruwa za a tsaya rijiya a sha ruwa a sha ruwa na a sha ruwa na a sha ruwa to da aka zo wata wajen wata rijiya za a sha ruwa kenan su kamar manyan sahabai an zasu tura wani ɗauko musu ba ko to da kai wani ashir na umar bin haddab sunan shi jaha-jaha da kuma sannan shi kuma abdullahi bin ubay bin salula yarin shi ne kamar abdullahi bin ubay bin salula ya tura a kamin ruwa umar bin haddab ma ya tura kamar kowa tura yarin shi bakin rijiya ya ɗauko ruwa to kuma fazdahama nasu filmai sai ake gosulo a rije an yi yawa wanne zara wanne zara wanne zara ana wannan ana wannan sai aka samu rikici tsakanin sannan da jashaha kenan tsakanin yaran da yaran suka sai rikici har rikici ya kai da bugu to da ya kai da bugu su kuma shi yaron umar dan haɗa muhajir ne shi kuma yaron ubai bin salula wane ne ansan ne sai ɗaya ce ya muhajire ɗaya kuma ce ya ansa kenan kowa ne mu sai kudu kai ku taimaka mu muhajire su kuma da suka ce wanda shi ma ce ansar ku taimaka mu kaga shi dan yayi mi ya shiga kuma yaron ɗaya yaron munafiki ne abdullahi bin ubay bin saula da ya zo sai ya ce haka yi ma har ya mare ka ya ce eh ya ce duk wannan mutanen da muka je muka ci da su muka ba su gida muka ba su gona muka ba su muka ba su wasu su ma haka ai ma mislina wa ma misl haula illa kama yuqalu sammin kalbi kai akulika ai mu da wannan mutanen su annabi sallallahu alaihi wasallama kamar dai da ake cewa ka ci da karanka ne ya cije ka abdullahi bin ubay bin sulam eh yace ai mun ci da su mun ba su mun ba su kuma zai zo ya mare ka dan ya iz abin sai yace to ai yanzu ku yake ga sauran yan madina ai ku kuka sa suka rena mu sun zo mun ba su gida mun ba su gona mun ba su aure mun ba su mun ba su mun ci da su kuma suna zawa har wani nasu ya zo ya mare namu dan su rena mu wayo to ai mu koma madina in mun koma madina korar su ma zami eh mu koma madina mu koma madina ma ko rasu zami da ya wadu wannan eh da ya wadu wannan wani sahabi wani sahabi ya ji sai zo ga annabi a kawo ubay bin salula aka ce ka hadi yace wallahi ban hadi ba to shege kan ajima astaghfirullah kan ajima kan ajima ka ajiwa kawai sai jibril ya zo ba da akso in gaba daya la quluna la irja ana ila almadinati la yurja dal aiz min al azal kaza wa kaza Allah shine kaza Allah shine mabuwai shine kaza aya ta ka sak daga samman buku aka ce ya hudi kuma ga aya a karanta to kaga ai amai wankin burgo ko to amai wankin burgo shi da mutanansa kuma ganin za a koma madina kuma amai wankin burgo kowa sani to ai yana neman wani abu wanda zai kare kan shi koyawa musulmi to kawai kuma sai ga aisha an mance da ita kuma ga safawan ya zo da ita an shiga gari duk sojawa sun shiga gari kawai sai can da rana kai tsaka sai a ga safawan ya shigo da mata annaba akan raguni wannan shi rayuwa annabi da hikima ce ake bamu da wa'azi yanzu mai aiki da shi kaga mata annabi sallallahu alaihi wasallam an mata kazafi ina ni ina kai ina shi ina ita ina wannan mun gane abin shi sai safawa da shigo tun da ita hemu koma can aisha ta mance wani abu ko ba ta hau ba raƙuminta aka zo aka ja rahau da shi an aza tana ita kuma da ta koma ta ga an ta yi sai ta kwanta a gurin shi kuma safawa da yana can baya irin wanda suke bayowa baya ne su rika kwashewa an mance an mance su zo da su da ya zo ganta mace subhanallahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un aisha yace na san ta tinka ayi hijabi ta sauko sai yace mata haka kawai kawai ya bar abin hawa ta hau kawai sai aka shigo mai safawan baitin sun zo safawan sai ya zo ya shigo madina da aisha a bayan mi eh raƙumin shi to shi kuma ubai bin saula da sauran jama'a munafikai ina sai haske a gani ka gani ka gani ina ta tsaya matan manzan Allah kaza kaza suka yi ta nuna almugun kaba'ir da aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza suka yi ta nuna wannan haske ya watsi madina a haske ya je gurin abubakar ya je gurin annabi duka haske ya wasu aka yi kiranta a ƙarshe dai aisha ta ce ita batta da magana kawai allah ya wanke ta aka jima ana jira wahayi ya zo a can sai aya ta zo ta wanke ta wanke ta wanke ta wanke suka ba ɗaya ta wanke aisha aya nawa aya goma ta zo ta wanke aisha eh cikin suratun nuri aka ce kai wannan wanda suka zo bai ufuke in ma usbatun to duk aka wanke to kaga wannan ta abubuwa abin da muke so a cikin gazawa bane wannan hadisa da aina aka yi ta aka yi mi ayat dalilin aisha kuma nusuratul kazafin aisha kuma eh shi ne munafiku ne ko kuma da wannan aura suratul da wannan auren zuriya kenan duk a wannan yakin na bani mustalikin inda aka ciyo mutanen juwairiya to he mu kuma hadisin كومو حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت قريبا أبا راشد عن ابن عباس دك عبد الله بن عباس an juwairiya daga juwairiya binta haris bin abi dinar daga juwairiya diyal haris diya abi dinar ko muka ce da hausa da muke cewa zuwai ko zuwaira ko jori sunaya ne juwairiya to annan nabiyyu haraja min indiha wataran annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gurinta nan bayan ha an yi aure ne ta tare tana gidan annabi shine ce annan nabiyyu haraja min indiha wataran annabi ya fito daga gurinta kenan me yake ni kenan kwananta ne annabi ya fito daga gurinta sai ce abdullahi da abbas yake ba mu labari cewa kana ismu ha barra amma dai ita fa a farko ba sunanta juwairiya ba sunanta mi barra ake ce mata annabi ne sake mata suna in aka ce barra elkirki ko kuma takwarai kenan an yi bala ta zako an fusa kuma elkware kawai mutum ce sunan shi dan kware ko kuma sunan ki elkware elkirki kenan bala ta zako to sai annabi ya ce daga barra sai mai da ta juwairiya shine muka ce ai ba ita ɗaya ce ba daga cikin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da koyi da dama wanda annabi ya sake musu suna in sunan su bai ba yawa sai ya ce wa kana ismuha barra ita ada sunanta barra fa hawwala nabi ismuha sai annabi ya canza sunan nata fa sammaha juwairiya sai ya ce sunanta juwairiya ummul mu'minin fa haraja wa karaha an yadhuru wa ismuha barra domin yasa fa haraja annabi yana huta wa karaha yana kin an yadhuru ya rika zawa gurin ta wa ismuha barra kuma sunanta alqari da wannan yasa mata sunanki juwairiya kamar annabi so in ya huto a ce daga ina kake sai ce daga gidan alqari kenan ya tsarkake ta eh shi ne ne ce faharaja in ya huto wa karaha yana kin an yi dukula ya rika shiga gurin ta wa ismu barra sunan tabarra sun maraja ilaiha wata rana sai kuma zuwa gare ta kama wata rana yi ya huta daga gidanta faraja ilaiha sai kuma zuwa gare ta ba da mata alan nahar bayan rana ta daga kamar ya huta tun bayan sallar asuba annabi ya huta daga ɗakin juwairiya bayan sallah asuba da ya huta bai koma ba sai yaushe sai rana sai bayan rana ta ɗaga ya koma kenan kamar ƙarfe goma yanzu kamar ƙarfe nawa hada hada hanzu ya ɗagu a'a wallaha dai wallaha ƙarfe nawa tara zuwa goma eh kamar ya huta tun bayan sallah asuba bai komo ba yaushe komo sun maraja a ya komo ilai hagunin da ba'a da mata alin nahar lokacin da rana ta ɗagu kenan shi ne lokacin walhako to da ya komo wahiyar fi majalisa tana nan mazamnin da ya barta kamar bayan annabi ya salla asuba da zai huta tana gurin da ta saba a cikin gida take zama ta yi wuri ta yi askar da ya zo tun daga karhe kenan shi da ko misali da ya komo wajen karhe goma sai ya sake ganin ta a ina wahiyar fi majalisa tana ina tana gurin da ta saba mu je faƙala sai annabi ya ce mata juwairiya ma zilti biki gushe ba fi majalisiki har yanzu kina mazamninki inda na barki mun gane ya wuta da yaushe ya wuta da yaushe mala ya sai da yaushe wuta kuma ya kuma yaushe wajen ƙarfe goma ko da ya zo sai ya ce mata ma zilti fi ma zilti fi majalisiki biki gushe ba kina kenan tun daga wata shahadar tana tana tana askar laksai annabi ya ce mata laƙar kultu ba a jiki ni kuma da na wata ai bayan ki na hudu wata magana arba'a kalmatin wannan magana na hudu ta so hudu laƙar kultu ba a jiki na hudu bayan ki arba'a kalmatin kalmomi guda hudu salasa marat wannan kalmomi guda hudu na hudu so uku mun gane annabi ya ce mata laƙar kultu ba a jiki ni na hudu bayan ki kenan bayan na hudu ni na hudu wani abu mi na hudi arba'a kalmatin wa'ansu kalmomi guda guda hudu salasa marat wannan kalmomin guda hudu na hudu so nawa so uku lawuzinat bi kalmatiki da za a auna nayyinsu da kalmomin ke da ke hudi kenan ni na yi wani azakar da na huda azakar inda na kalmomi ne guda hudu kuma na hudu su so uku da za a auna su bi kalmatiki da kalmomin da yake hudi kenan da azakar in ke da kike yi da na barki wazanatuhunna da wannan kalmomin na guda hudu da na hudu da sun rijayi wannan naki da kike yi mun gane annabi da yi da yau ta bayan sallah ko sai ya bar ta a majalisin tana tauridi tana ta azka da ya komo ya isko ta a gurin ne sai ya ce mata biki gusa bane a nan kike har yanzu ai ni bayan na wuta na yi addu'a da wa'ansu kalmomi guda hudu wannan kalmomin guda hudu kuma na haɗe su so uku uku to wannan kalmomin guda hudu da na hudu so uku uku da za a ka a zakar inda kika yi ke tun kare shida zawa karhe goma da ni kuma wanda na hudu a ɗan lokaci kaɗan a auna ladan da nawa sai sun rijina ki kenan ki zaka gane su wannan kalmomi guda hudu wanda annabi ya hudu kenan su ne ƙarshen zikiri wanda hilada dan wannan ibn al-qayyim jawzi yake ce musu muda'if zikiri wanda yake lillumka zikiri kenan lilkakka zikiri kenan zikiri muda'ab wanda yake lillumka lada wanne ne
subhanallah ga suna kenan shine yace walau zinat da an auna bi kalmatiki da kalmomin da ke kike yi wazanatu hunna da ni zikirin da nayi ya hinakin nauyi ta auna ita misali tun karhe nawa take yi shi kuma nashi yahudi annabi sallallahu alaihi wasallam duka dan lokaci kadan ne kalma ne guda nawa a faɗin so nawa so uku ga sanin hece karanta su subhanallahi karanta su uku subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati subhanallahi wa bihamdi عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي to a zikiri malamai na suna sun yi ittifaki ba zikirin da ya kai wannan samun lada don wanda ibn qayyim yake ce mai azkirul muda'af zikiri mai lillumka lada su kenan kaga ba wahala ma karanta سبحان الله وبحمده daya عدد خلقي mm.
ورضا نفسي وزنة عرشي kaga in ka a wannan sigai ba wahala in ka ce subhanallah mai fasar kenan sarki ya tabbata ga Allah wa bihamdihi kuma fa da yabo ko da godiya ko adada halkihi gwalgwadan halittarsa warida nafsihi da kuma yardarsa wa zinati arshihi da nauyin al'arshin shi wa midada kalimatihi da kuma yawan kalmomin shi ko kuma madad ko kuma da yawa in ka ce madad da yawan taddawar da za a rubuta kalmomin shi nan ayi mai ruwa ya shaka ya ce midad ko madad in ka ce midad yawan kalmomin shi madad kuma taddawar da za a rubuta kalmomin shi kenan kaga wanda addu'a kalma nawa ce a lokaci guda an haddace kenan wanda bai iya ma sai me a rubuta mai to amma dai da zakani ita wannan subhanallahi bihamdihi ta zo da sigogi da dama amma dai duka ma'anar ɗaya ce a wani gurin ba da wannan siga ba ta zo muka ce ai hadisin ya zo guri da dama ko to in muka ɗauko wannan ruwa ce ta ina ta adawul farad ko to sai mu ɗauko muka ce hadisin ya zo a muslim ya zo a buhari ya zo ida ya zo ida zan mu ɗauko yanzu ruwaya buhari ruwaya muslim zan mu ɗauko yanzu yanzu wannan ta ruwaya adawul farad dai ga yanda ya ce ko to muka ɗauko ruwaya muslim muslim ya hudu hadisin babun tasbihi awwalin nahar babi wanda yake baka bayanin a yi tasbihi farkon rana kenan da a hantsi ka yi tasbihi muslim a ne ka hadisin sai ce addan nabi sallallahu alaihi wasallama kharaja min indiha bukuratan wata ran annabi sallallahu alaihi wasallama ya fito daga gurin juwairiya da safe hina sallar subha lokacin da ya salla asuba kenan bayan salla a salla asuba annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fito daga gurin ɗakin juwairiya gidan juwairiya kenan kwananta ne wahiya fi masjidiha sai bar ta a gurin da take sallah masjidiha a gidanta ya taware wani guri take sallah kullum kenan shine yace wahiya fi masjidiha sai bar juwairiya matarsa a inda take sallah kullum bayan ina yaushe ne bata bayan sallah asuba summa rasha'a annabi sai ya komo ya wata bayan asuba sai ya komo misali wajen karfe 10 da ya komo sai ya sake ganin ta a inda ya barta faqala sai ya ce mata mazilta alal halin lazi faraftuki biki gushe ba a halin da na barki kenan biki gushe ba na barki kina azkar na isko kina azkar kenan tun in huta biki gushe ba aikin wannan kike yi sai tace mi qalat na amsin juriya tace eh haka ne annabi ina na qala sai annabi ya ce wa juwairiya laqad qultu ba'diki na fadi ni bayan ki da na huda da na huda arba'u kalmatin wa as kalmomi guda hudu salasa marratin na hude su kuma so uku law wizinat da an auna yauninsu lima kulti da ke abin da kika faɗi juwairiya munzu yau tun da sai abin da yake faɗi lawaza na tuhunna da ni abin da na faɗi wannan kalmomin so hudu da na faɗe so uku da hina wasu yi nauyin lada ya ce ga kalmomin su ne subhanallahi wa bihamdihi adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi babu zikirin sahabbai da malamai hadisi suka ce ba zikirin da ya kai wannan na samun lada da sahi ka waɗe su amma dai so nawa kalma hudu ne ka waɗi so uku kuma su sunna su so uku ake waɗi ai wani zikirin ana ce ma kamar wanda muka yi tambaya ai ana nuna ma in kai ka samu lada sai dai wanda yi ka yawan faɗi ko an buɗe ma ko ƙara to shi kuma wannan a sunna hadisai muslim buhari sai suka ce duka sura ake wannan su so uku ya suke subhanallahi wa bihamdihi adada halqihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa bidada kalmatihi faɗi dai so uku saboda ba su ji subhanallahi wa bihamdi عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي سبحان الله وبحمدي عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي
to kaka da wannan wannan da muka waya muka wadi yanzu na ina ne wannan wadi yanzu na ina ne na muslim ne ko subhanallahi bihamdihi adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmati ruwa ina ce muslim kuma ga ka kaga adam farji ɗaya ne ko ga ruwa ibn maja sai ya fasarta ma ita yama dalla dalla tun da yace ai so uku ne zaka faɗi sai yace yanda zaka faɗi yayi kace subhanallahi adada halkihi subhan subhanallahi adada halkihi subhanallahi adada halkihi subhanallahi adada halkihi so nawa kuma yake ji subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi subhanallahi rida nafsihi so nawa kuma sai kaje subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi subhanallahi zinata arshihi su ma so nawa so uku to kwana subhanallahi midada kalmatihi subhanallahi midada kalmatihi subhanallahi midada kalmatihi kalma hudu so nawa so uku in ka wadi a wannan siga ta ibnu majah tayi in ka wadi a wannan siga gaba daya ta yi mun gane kenan wai daga gane alittawan hadisi su zo da siga daban-daban amma dai duk wanda ka hudi ta yi lafazin turmuzi shi ta yi ka ce ma a ruwayar turmuzi daga abu hurera ya ce subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illallah wallahu akbar adada halkihi wa rida nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalmatihi duk wanda ka hudi yayi sai dai wanda take saukin har da cewa wane saukin har da cewa na warkwa amma dai ka samu dama da suka ce ka haddace wanda ake wadi su uku uku na subhanallahi adada halqihi su uku subhanallahi rida nafsihi su uku subhanallahi zinata arshihi su uku subhanallahi midada kalmatihi su uku ka wade su duka kalma hudu ka wade ta so nawa so uku kalma hudu ka wade so nawa so uku kenan kaga annabi ya cewa matarsa ummul mu'minina juwairiya na wadi wannan kalmomin in a auna su da ke abin da yake wadi tun karhe shida har karhe goma wannan da na wadi a minti nawa wani ya ɗauki minti nan ɗauki goma ma sau ukun duka ɗauki minti goma ma a kawadi a natsawa ɗauki minti goma ita kuma tun bayan sallah asuba ne ta zamna take ta zikiri take ta zikiri har wallaha ta ɗago kenan kaga shidda tun ka ɗauka ƙarin shidda bakwai takwas tara goma kenan ta yi wajen awa hudu da wani abu amma da annabi ce wannan kalmomi guda hudu in ka hudu su sau uku ya hinaki kenan da wannan malamai suka ce wannan shine zikiri mai lillillim kalada kenan mai kokari kowa sake wadin shi
subhanallahi wa bihamdi adada khalqi wa rida nafsi wa zinata arshi wa midada kalimati to sai ruwa ta gaba
qala muhammad haddathana ali qala haddathana bihi sufyan ghayra marratin qala حدثنا محمد عن كريب عن, عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندي جويرية ولم يقل عن جويرية إلا مرة kenan wannan abin da yake ne wannan isnadin ne ka ci hadisin ya zo daga wannan isnadin hallo shi wannan na sama amma dai sai kara ma yake cewa shi abdullahi dan abbas so ɗaya ne ya taɓa rawaito hadisi ya dangana shi da juwairiya nan da ya sama kausai ne da ya ce lam yaqul juwairiya illa marra yana ne abdullahi dan abbas kenan duk ruwayoyin hadisi abdullahi dan abbas da yake yi bai taɓa ba dangana hadisi da juwairiya sai so ɗaya tun da shi ko abdullahi dan abbas in ka ɗauko tarihin shi ai yaro ne zamanin matan manzon allah ai a gidan yake lokacin na gidan maimuna ba a tare ma yana kwance bai ke tashi ya ga yadda annabi yake sallah zuwa ba da labari to kenan lokacin na shi abdullahi dan abbas ai kulle na cikin gidan manzon allah sallallahu alaihi wasallam kenan a hadisai ne a cikin masalin na abdullahi bin abbas da masalin na ita juwariya kenan in shi abdullahi dan abbas bai taɓa rawaito hadisi daga hanyar juwariya sai dai sura sai su daya to kenan ina ga wannan zikirin daga nan zama tsago tun da ruwa ta gaba wadda saura to saɗe hiba bai ƙare قال حدثنا قال حدثنا سلام قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعيذوا بالله من جهنم استعيذوا بالله من عذاب القبر استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات
a da guda biyu ce tabi ai basu wasa da ita da wannan da ta gaba wannan ta guda hudun nan kalma hudu ka hudi so uku da kuma wannan da wannan buhari da ya kawo can sai ka wannan kenan shi ne shi ma wannan ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama daga abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istaizu ku nemi tsari daga Allah bin jahannama daga wutar jahannama istaizu billahi ku nemi tsari daga Allah min azabar kabar daga azabar kabari istaizu billahi ku nemi tsari da Allah min fitnatil masihid dajjal daga fitnar dajjal istaizu billahi ku nemi tsari da Allah min fitnatil mahaya wal mamati daga fitnar rayuwa da ta mutuwa abubuwa guda nawa a abubuwa guda nawa abubuwa guda guda hudu kenan su ma wani abubuwa guda hudu so ake kullum mutum ya rika neman tsarin Allah da su a cikin sallah tahiya ta ƙarshe in ka ƙare tahiya kai salatu annabi so ake kawo wannan addu'a kullum dan ruwaya ta zo da ibnu majah ya huddo ta yake cewa idza faraga ahadukum min at-tashahhud al-akhir falyata'awuz billahi min arba'in idan mutum ya ƙare tahiya a raka'a ƙarshe ya nemi tsare da Allah da abubuwa guda hudu abubuwa guda hudu su ne min azabi jahannama wa min azabil kabari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal ka nemi tsare daga wutai jahannama duk abinda muke tsoro mutuwa shine ba a lahira wa muke tsoro wutar jahannama wa min azabil kabar duk abin da yake tsoro imagine yanzu wannan kabarin ai muna zuwa muna binnewa an sa ka kai ɗaya cikin zawatin na ai sai Allah kiyaye tunda ake kuma ba wanda ya je ka labari ba wanda ya je salfi ya ce ga abin da ake faɗi ba wanda ya je ce alo ga maliku da abin da ake tambaya ba wanda ya faɗi kenan kai kanka ka san wannan gurin da kai bayani kenan dan wannan kullun a sallah sai ka ce wa azabul qabr inna Allah kiyaye ka wa min fitnatil mahaya da fitinar rayuwa kenan aka ce fitinar rayuwa duk abin da zai samu mutum a cikin rayuwa ta nan duniya duka hatsari kaza kaza in ka ce fitnatil mahaya duk a rayuwar kawai duk abin da kana rayu zai same ka ka nemi Allah ya tsare ka wani mamaci da kuma mutuwa in ka mutu kabarin da can da can da can Allah kiyaye ka da kuma fitinar dujal shine fitinar karshen duniya karshen duniya ka ai haka da kai kenan wannan su ne duk a cikin tahiya in ka kare ta karshe ba wahala gare su ba ya zaka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil kabar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharril fitnatil masihid dajjal a tahiya ai mutane sun wasu ji suke kawai daga salihi na kakari wasu wacce daga karanta hiri bakin salihi na wasu suke ga wasu kuma su gaya ne daga sun yi abduhuwar sulhu sun kare a shi ta hiya ta ƙarshe a da ake yi duk in ma baka samu dama wannan ka yi ta Allahumma in ka kare ta hiya ko baka samu baka yi salatin da wani abuwa ka ce Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannama wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min sharril fitnatil masihid dajjal ai ta ba wala ko kana ta musu